بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس بقي جوة شوال hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha uku ga watan february 1997 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce almas'alatul khamisa wa salatun mas'ala ta 85 wa sunnatu an yi sallama fil jinazati sirran sunna abin da ta nuna shine a yi sallamar sallar gawa a sirce al-imamu wa man wara'ahu fi zalika sawa'un da liman da waɗanda ke bin shi sallah duk daidai wa daida ne game da sirrantawa ɗin sai dai kamar yadda na fara faɗe a jiya cewa shi liman za a so ya ɗan bayyana saboda ya jiyar da mamun shi cewa ya yi sallama dalili akan haka shine asarin da za mu zo mu samu na abdullahi dan umar wanda ya limanci kuma ya sirranta ɗin a sallar gawa amma ya ɗan bayyana kaɗan لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ يكي سبو دعينين حديث أبي أمامة وانديزو أكن ونن مسألة ود أكي مغانا تسرا تاواتن دلفظ انتوا ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف sa'annan sanda mai sallah zai fita daga sallar gawa din sai ya sallame asirce a asirce wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu misla ma fa'ala imamuhu abinda sunna ta nuna in ji wannan sahabi ya ce sai su ma mamu da ke bayan liman sai su yi kamar yadda limamin su ya yi to in sahabi ya ce sunna ma'ana wannan abu yana danganta shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama walahu shahidun mawqufun akwai hadisin da yake asarin da yake mawqufi ne daga abdullahi dan abba zai yi shaida wannan shi ma ya kara mishi karfi أخرجه البيهقي الإمام البيهقي يفتد شيء أتكلم مجلد نهو إشافي نتلات أربعين ده أكو عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة واحدة شوى عبد الله بن عباس يا كسن تينا سلم قوايا ديا تسليمة خفية ينا يسلم أينهم قوايا ديا أتكين سلر غاوى كما ينا قوي وإن يزوين سلم دين وإسناده حسن إسناد وانا أثري ميكاوني ثم روى عن عبد الله بن عمر سأنا الإمام البيهقي يرويته هرويه عبد الله بن عمر annahu shi abdullahi dan umar kana idza salla alal janaizi ya kasance in yana wa gawarwaki sallah yusallimu hatta yusmi man yalihi yana yin sallama har ya jiyar da waɗanda ke biye da shi a baya mamu kenan wa isnaduhu sa'ihun isnadin wannan ainihin asari na ibnu umar mai inganci ne to dalili na kenan na cewa za a ainihin wato asirta din amma shi liman zai bayyana kaɗan saboda ya jiyar da mamu da ke bayan shi cewa ya yi sallama ɗin mun fahimci wannan da kyau ko qultu ni muhammad nasir din albani sai na cewa ka annahu li ikhtilafi hadain al atharain ikhtalafat aqwal al hanabila fi hadhihi al mas'ala kamar ka ce saboda sabanin waɗannan asarai guda biyu to aka samu maganganu na cikin mazhabin hanabila suka saba wa juna akan wannan mas'ala faja'a fil insaf ga abin da ya zo a cikin littafin hanabila mai suna al-insaf littafi ne na fiqhu a cikin mujallad na biyar shafi na ɗari biyar da ashirin da uku kala fil furo ya ce an faɗi a cikin littafin al-furo ma'ana shi ma mai littafin al-insaf ya ɗauko daga wani littafi ne na fiqhu zahiru kalamul ashab ya ce a zahirin maganar da malaman mazhabin hanabila suka yi annal imama yajharu bit taslimi liman zai bayyana ainihin sallama wa zahiru kalam ibn al-jawzi annahu yusirru amma zahirin maganar abdurrahman ibn al-jawzi na nuna cewa a a liman shi ma zai yi din ne a asirce thumma naqala an al-madhhab sa'annan shine littafin al-insaf ya dauko ainihin magana daga mazhabin ainihin wato hanabila wa masbukil wa masbukil zahabi da kuma littafin ainihin masbukil ainihin wato masbukil zahab ma yushhidu li kalam ibn al-jawzi ya dauko maganganun malaman da ke kara tabbatar da maganar ibn al-jawzi din a cikin hanabila cewa hatta liman din ma a asirce zai yi wa huwa al-arjah الشيخ الألباني يتي wannan magana ita ce wadda tafi karfi li hadisi abi umama ta saboda hadisin abi umama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ainihin wato yana sirrantawa to wannan matsala dangane da sallama a cikin sallar jana'iza ta ƙare to kamar yadda muka tattauna a jiya sallama a cikin sallar gawa kamar sallama ce a cikin salloli ne da kullum to an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallama ɗaya yana yin sallama biyu sallama ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi ta amma ya karkatar da fuskar shi kaɗan ta kalli dama sai assalamu alaikum shikenan abin da yake faɗi baya karawa da wa rahmatullahi a in dai sallama ɗaya ce sai sa in sallama ɗaya ce za a yi sai a tsaya assalamu alaikum karawa akan haka to yi wa manzon Allah ƙari ne bid'a kenan shi yasa yadda aka ce kai haka za ka yi dukkan jumla duk wani albarka da kake tunani ba ta da shi in ba daga harshen manzon Allah ta fito ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka zo sallama ɗaya assalamu alaikum shikenan sai ka tsaya in sallama biyu ce sai ka karkatar da fuskarka ta kalli dama sannan za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka dawo ka karkatar da fuskarka ta kalli hagu sannan ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah ba wai daga fuskarka na fuskanta alƙibla ka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba haka ake yi ba a'a sai ka fuskantar da fuskar ta kalli hagun tukun za ka yi sallama haka ta kalli dama abinda sunna ta nuna kenan to dangane da sallama biyu ko kai assalamu alaikum wa rahmatullah dama hagu ma assalamu alaikum wa rahmatullah ko kai assalamu alaikum wa rahmatullah dama hagu kuma assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah to abin da ya tabbata kenan amma dangane da hagu ba a ƙara wa barakatuhu kamar yadda na faɗi kuskure ne ya faru ga alhafiz ibn hajar al-asqalani da ya ƙara wa barakatuhu a cikin bulogul maram kuma ya ce rawahu abu dawuda kuma hadisin ba haka yake abu dauda ba a yadda hadisin yake abu dauda shine yadda ka ji na faɗi dama ya ƙara da wa barakatuhu hagu kuma bai ƙarawa to da aka sake duba ainihin musnad kuma na abu dauda tayalisi wanda yana sama da abu dauda as-sajistani ne littafin as-sunan sai aka samu wannan abu daudan shi ma ya ruwaito yadda wannan abu dauda din ya ruwaito a cikin as-sunan daga nan sai aka ɗeba shakka akan cewa ibnu hajar lalle kuskure yayi don haka abin da ke daidai shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah to amma akwai ƙari da mutane suke cikin sallama wannan kwata kwata ba shi da asali a sallama sallar gawa da sallama sallar nafila da ta sallama yau da kullum da sallama a wajen sallah duk ba shi da asali ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƙarin ta'ala din nan eh ta'ala Allah lallai Allah ta'ala ne amma haka manzon Allah ya karanta bai karantar da haka ba to kaka ƙara in ba haka ba duk abin da kake gudu na bid'a din nan sai ka fada shi duk wanda ya fada bid'a ya fada ne saboda shubha cewa to yanzu za a ce kaza ba kyau ne za a ce kaza ba kyau ne eh da a ce yin hakan din shine da kyau to da haka ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda ba haka annabi ya karantar ba to ka daure abin yadda manzon Allah ya karanta shine kyan shine albarka sallallahu alaihi wasallama mas'alar farko kenan dangane da ainihin sallama mas'ala ta biyu dangane da sallama a cikin sallah ba a cewa salamu alaikum salamun alaikum ma'ana lalla in dai a cikin sallah ne sai an sa alif da lam assalamu alaikum amma kuskure ne a cikin sallah ka ce salamun alaikum amma sallama yau da kullum kun haɗu dan uwanka zaka iya salamun alaikum ka sanya tanwini don ka'ida a cikin lugal arabiya duk suna in dai ba sunan gwaranci bane suna ajami a larabci dole ya ɗauki alif da lam a farkon shi ko kuma in bai ɗauka ba a ƙarshen shi zai ɗauki rafa'a ma'ana faɗuwar wasali ko dai ya zama waladun in ya zama munakkaran kenan ba alif da lam a farkon shi dole ya zama waladun amma babu waladu ko kuma ya zama al waladu ko dai ka sa muhammadun to muhammad baya ɗaukan alif da lam don haka lallai babu muhammadu a larabci sai dai muhammadun amma a hausa akwai muhammadu hamman akwai amma a larabci dole ka ce ja'a muhammadun zahabtu ila muhammadin ra'aitu muhammadan amma ba za ka zo cikin larabci ka ce ja'a muhammadu a a wannan hausa kai mun fahimci wannan da kyau ko wannan hausa kai don haka ko dai ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum in a waje ne ba sallah ba to amma a sallah ne lallai dole ka ce assalamu alaikum mun fahimta mas'ala ta farko ta biyu kenan mas'ala ta uku ita ce dangane da kaifiya yadda ake yin sallama in ya kasance a sallar jam'i ne sallar jam'in nan sallar nafila ce kamar sallar idi ko sallar roƙon ruwa ko sallar farilla ce kamar sallar ainihin azhar da la'asar da makamantansu ko kuma sallah ce wadda ta zan kamar irin wannan ta jana'iza yadda ake sallama in liman yayi sallama to sai ka ainihin sallame to kana da ainihin zaɓi dangane da illiman zai sallama biyu illiman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah za ka iya bari sai ya gama ɗayar kuma assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka yi kana kuma da zaɓin in yi assalamu alaikum wa rahmatullah in ya zo yin ta biyu kai kuma sai ku yi tare kai ita ce taka ta farko wannan ya tabbata yana nan cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya ce babun yusallimu hina yusallimu al-imamu mamu zai yi sallama a lokacin da liman yake yin tashi sallamar in ka duba malaman sharhi alhafiz ibn hajar al-asqalani alhafiz al-aini cikin umdatul qari da alhafiz al-qasqalani a cikin irshadu sari sharhin bukhari shahararru kenan a waɗannan zamunna yanzu na ƙarshe ƙarshe guda uku duk sun tattaro sauran sharhohi da aka yi kafin su sharhin da ibn munayyir yau ne sharhin ibn battalin sharhin karmani duk waɗannan sharhohin waɗannan malaman sun tattaro su sun narke su a nasu shi yasa duk abin da kake bukata na sharhin bukhari in ka mallaki waɗannan insha Allahu ta'ala zaka samu kifaya zaka samu wadatuwa a ciki fatihul bari an yi shi a cikin ainihin mujallar goma sha hudu duk da muqaddima sai umdatul qari mujallar goma sha biyu sai ainihin irshadus sari mujallar goma sha biyar duk waɗannan tafayin kamar da su suka fassara bukhari dukkansu kuma larabawa ne kuma mutanen ƙasar masar mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin waɗannan sharhohin baki ɗaya waɗannan malamai sun nuna abin da wannan babi ke nufi shine yana son ya bayyana maka halaccin ka yi sallama sa'ad da liman ke yin sallama ta biyu amma in ka bari sai bayan liman ya gama ta biyu ɗin gaba ɗaya kai kai daidai shi yasa babu laifi akan haka in ka bari sai da liman ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai taka yayi daidai in liman yayi ta daya ya fara ta biyu kun dire tare yayi daidai to al-imam shafi'i sai rinjayar da cewa wannan magana ta karshe ita ce wadda tafi karfi saboda lafazin hadisin itban ibn malik da shi al-imam bukhari ya kawo itban dan malik yace fa sallamna hina sallama sai muka yi sallama a sa'ad da ma'aiki yake yin sallama ba a sa'ad da ya gama ba a sa'ad da yake yi mubarak hina sallama a tunda hina ta taso fi'ili madi ma'ana shi na mubari ne wa in kana zahiran madiyan mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kun ji a takaicen takaitawa za a ce an zo masallacin mu an ga kaza ai tunda komai muka yin kuka bincike muna kawo hujja duk abin da kuka gani kamata ya sai ku bincika kafin ku je ku yi surutu surutun ku bai hana mu ci gaba da abin da muke yi a to tun da haka ne meye maganin duk abin da ka gani tambayi kaga ana kaza meye dalili a manzon Allah aka ga yana abu a sallah aka tambaye shi akwai wanda zai yi abu duk duniyar nan ba za a tambayi a sallah ba kabbara harama in yi sai yayi shiru sai Abu Hurairah yace na baka fansar uwata da ubana ya Rasulullahi shiru da kake yi bayan kai kabbara harama kan ka fara karatun Fatiha me kake cewa annabi yace addu'a nake ina Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighfirli min khataayaya bil ma'i was-salji wal baradi ya Allah maɗaukakin sarki ka nesanta tsakanina da zunubaina kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma me wuce wannan kuma Allah ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda ake wanke farin tufa daga dauda Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da kankara manya da ƙanana in yi tas to daga farkon sallah ka roki Allah ka fara sallar wankakke tas to kuma ga lada ya biyo baya to amma an ka bi ta wasu masu ra'ayin cewa aikin da fuka sun ce makaruhi ne kada a yi shikenan sai ka tafi shikenan mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kun ji dan haka ya halatta dangane da ainihin al'amarin sallama amma in sallama ɗaya ce lallai sai ka bar liman ya cika sata sannan za ka yi taka to abin da ake so daga irin waɗannan sunnoni ya tabbata annabi na kaza ya tabbata yana kaza ya tabbata yana kaza to shine ake kira ikhtilafu tanawwu saɓani ne amma na bayyana nau'i nau'i don haka wannan sallah ai wannan wannan ai wannan wannan ai wannan wannan yin haka yana raya dukkan sunnonin shi yasa sai ya zama duk an tafiyar da abubuwan kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi su Allah ya shiryar da mu المسألة السادسة والثمانون مسألة تمانين دشدة الشيخ المحدث الألباني يتي ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة بحالة أي سلر gawa a lokutan nan guda uku waɗanda sallah ta haramtu a cikinsu ba sai inda larura waɗanda lokuta ne su ne lokacin da rana ta taho za ta fito da safe da lokacin da rana ta take tsakiya tana cikin zafin ta nan da lokacin da rana ta tafi za ta ainihin faɗi to a waɗannan lokuta guda uku shari'a ta haramta yin sallah ba karhantawa ba ta haramta don ta iya ka ji ya saba wa yadda ka sani kai ka san cewa makaruhi ne amma nan ya ce shari'a ta haramta saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake hukuntawa dan haka abin da yafi dacewa shine a dauki abin da aka fahimta na daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to waɗannan lokutan da aka ainihin haramta yin sallar yau da kullum to an haramta yin sallar gawa ma a cikin su to me ake nufi da haramta yin sallah a ciki aka ce sai inda larura ka tashi haka siddan kai sallar nafila ɗayan waɗannan lokuta to ka aikata laifi to amma in ya zama bacci ne ya kwashe ka ko wata larura daban zaka iya yin waɗannan salloli naka na farillai akan wannan lokaci ko sallar nafila wadda kaya ainihin alwala yana daga cikin sunna in mutum yayi alwala zai ainihin yi sallar nafila raka'a biyu ko duk sa'an da ka shiga masallaci to in yayi daidai da irin wannan lokacin zaka iya tunda tana da dalili amma sallar da babu gaira babu sabab haka siddan sai ka bari sai daidai wannan lokaci yayi ka tashi kai sallah an haramta saboda ka kamantu da masu bautar rana ɗin ma'aiki ce idan ainihin wato rana ta taho za ta fito sai shaidan ya je ya zugo majusawa zo su kwanta su yi mata sujuda daidai lokacin nan shi kuma shaidan ɗin sai dawo sai ainihin aja kan shi daidai inda ranar take haka sai sa kafanninta guda biyu ya tare kafannin shi sai zama an yi wa ranar sujuda amma a zahiri wa a hakika wa aka yi wa shi aka yi wa ka gani alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytana zai ziga ka kai kaza kuma sai koma bayan kaza din sai kwanta shi kai wa sujuda kenan domin shi wanda kake wa sujuda ghafilun an ka bai san abin da kake ba to in kuma rana ta take ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah a lokacin yace saboda lokacin ake hura wutar jahannama wannan hucin sanyi da kaji ake yanzu din nan to hucin jahannama ne saboda duk abin da ka sani na nau'in bala'i a duniyan nan to Allah ya tattale shi a lahira zai yi azaba da irin shi da zafi da sanyi da ruwa da abinci da komai da ka sani har wanda kake gani ni'ima a nan duniya Allah zai iya juya shi a wuta kuma ya zama ainihin abin azabtarwa summa inna marji'ahum la ilal jahim aka ce ka in yan wuta aka azabtar da su aka azabtar da su ana son suka ce kishi sai a fitar da su akwai wani kogi da za su je can za su sha ruwa ga bala'in kishi an sa musu ruwa ne za su sha amma za su yi wa ruwan shan kishi irin yadda kamar raƙumin da ya kwana kaza bai sha ruwa ba ya zo yana hambuɗa shi kuma ruwan ba daɗi kuma a ce lallai sai sun sha sai ya zama su yi nadamar ina ma da sun haƙura da kishin kuma kuma in sun sha ba zai kashe kishin ba sa'an nan a ce sun ma inna marji'ahum la ilal jahimi kuma su sake koma wutar jahannama kuma azabar da ke cikin jahannama kuma tafi wannan kuma da suka yi nadama ta ruwan shi yasa Allah ya ce azaban sa'ada azaba ce in ka ji ta yau da azaba ta gobe sai ka ce ina ma irin ta jiya akai maka tafi sauki kuma in azaba ta wa kafiri yawa sai Allah ya ce ya kai dan adam da a ce na na nemi zan nemi kai da ka bani duk abin da ke cikin duniya da duniya da abin da ke cikinta za ka ban in fitar da kai daga azaba sai ya ce kwarai da gaske sai Allah ya ce ai na nemi kai min abin da bai kai wannan ba amma ka ki sai ce menene ya Allah sai ce na nemi ka ka hada ni da kowa amma ka ki shi yasa abu mafi muni shine shirka ku bari a bayyana muku shirka da kafirci da munafinci da bid'a ku guje su wallahi shine zaka waye gari filin alkiyama zuciyarka tsaftace tas shine Allah ya ce illa man atallaha bi kalbin salim duk wanda bai je kiyama da gyararriyar zuciya din nan ba shikenan al'amari ya barkace mishi shi yasa wani dattijo a jahiliya yayi hidima yayi kaza yayi kaza ran nan manzo Allah yana hira sallallahu alaihi wasallam shi da matar shi Aisha sai ta ce sai ce kin ga wani tsohon nan da kika sani duk aikin alherin nan da yake dan wuta ne ka san mata akwai nan da nan kariyar zuciya baya manzon Allah yayi kaza yayi kaza sai annabi ya ce ai tun da yake bai taba cewa Allah ya gafarta mishi laifuffukan shi ba ma'ana bai tuba ba kuma yayi bautar gunki ma'ana da a ce lokacin da suka yi ridda suka bar addinin annabi Ibrahim su mutanen Makka to duk wanda ya dawo ya tuba shikenan ya kubuta to amma sai annabi ibrahim ya basu akan bautar Allah wahdahu la sharika lahu sai aka samu wani ba ma gujan cikin su yaje kawo musu gumaka suka da suna bautawa sai zan sun yi ridda daga addinin annabi ibrahim shi yasa daga zamanin annabi ibrahim zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi tsakanin annabi muhammadu da su annabi ibrahim da isma'il babu annabin mutanen maka shine annabi ibrahim da isma'il to duk mutumin maka in ya bauta wa gunki ya mutu akan haka to dan wuta ne kai tsaye saboda ya sauka daga addinin musulunci da ibrahim ya koya mai to an samu wasu fasan da aka kawo bautar gunkin nan suka ce sam ba zai yiwu annabi ibrahim ya kwanta ya gaida wannan irin abun ba don haka wannan ba addinin shi bane ba za su yi ba to kuma mutanen makka mafi yawancin su basu iya rubutu ba basu iya karatu ba littattafai da suka gada da takaddu daga annabi ibrahim sun bace to ba malamai ba littafi ba dole a bata ba to sai zan al'amari ya rude musu sai aka samu shi wannan amr ibn jumuh sai ya je shi ya iya karatu da rubutu sai je yana siyo littattafai na tatsuniya daga kasashen sham ya zo ya tara su a ka'aba yana karanta musu suna jin daɗi ma'ana ne musu shafa labari shuni ana nan ana nan ran nan kaga sun amince da shi malami tunda jahili bai san malami ba duk wanda ya tada baki sai jahili ya ce malami ne a to ran nan sai ya zo musu da gunki ya ce ai kun ga waɗannan wasu manyan waliyai ne bayan Allah da ke ƙasar Sham to mutum mutumin su ne duk wanda ya kwanta gaban su ya kai kukan shi gare su su kuma su kai ga Allah bukatar shi za ta biya kaji da yadda aka fara da wayo aka fara fa in ba ka shan giya dan giya ba zai ce zo mu tafi shan giya ba sai a ce ana da cocktail party ba haka ake cewa ba sai an ji sai a ce haba ustaz rana ɗaya dai ba za ka yi mana kara ba wai kai musu kara rana ɗaya ba za ka yi kara ka sha to shikenan sai a baka kyauta wanda ya kware akan shan ta ba za a sai mishi kwalba ɗaya ba kai za a sai maka komai da komai kyauta saboda ana son ka zama ainihin ikhwanu shayafin mun fahimci wannan to shi kenan suka dawo suka karkace suka ci gaba da bautar gunki al'amari ya zo ya rude musu amma duk da haka an samu wasu waɗanda suka cije suka ce Allahumma hadha munkarun fala nardahu ya Allah wannan bautar gunki mugun abu ne mu bamu yadda ba to me za ku yi suka rasa abin da za su yi tunda ba malamai babu littafi to wasu sai suka zauna suka mutu akan haka daga ciki ana tsammanin Zuhair ibnu Abi Salma ɗaya daga cikin shahararrun mawaka bakwai na jahiliya na daga ciki domin duk waƙoƙin shi zaka samu cike da tawakkali suke amma sai imrul qais Allah kiyaye waɗannan ashabun ne kenan li hadisi uqbat ibn amir radiyallahu anhu qala saboda hadisin uqbat dan amir Allah ya ƙara mishi yarda salatu sa'atin uqbat yace lokuta uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanhana an nusalliya fihinna manzan Allah ya kasance na hana mu daga mu yi sallah a cikin su kun ji dalilin ashekul albani da ya ce yin sallah a waɗannan lokuta ɗin haramun ne domin ƙa'ida a cikin kowa ya je karatun littafin usulul fiqh tun daga littafin alwaraqat na ibn al-juwayni dan kowane littafi kuma je ka karanta bayan nan ka je ka karanta babul amri wan nahyi zaka ga an shimfiɗa ka'ida akan cewa duk inda hani ya zo a cikin qur'ani ko hadisi to wannan hani yana hukunta haramci ne in kai wannan abin kenan duk inda umarni ya zo cikin qur'ani ko hadisi to yana nuna dole ne ka bi wannan umarnin wajibi ne farilla ne sai dai in an samu wani dalili da ya sassauta wannan hukunci daga ainihin farlanci ko daga haramci sai koma sunna ko mustahabbi ina misalin wannan misalin ayar qur'ani ce ta ce idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu in kun ci bashi zuwa wani lokaci to ku rubuta har Allah ya nuna yadda za a rubuta dama sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci bashi amma bai rubuta ba gashi sahabbai suna cin bashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su rubuta ba daga nan sai aka gane waccan aya da ke cewa a rubuta ashe ba wajibi bane amma lil irshad ne na a sa muku zaman lafiya ne in ina ga ina dan shakka game da wani sai ce to a rubuta a baka amince bane sai ce a na amince amma ko annabi ibrahim ai cewa li yatma inna qalbi a rubuta dan zuciya ta natsu amma in ka amince da mutum ba sai an rubuta ba amma kaga qur'ani cewa ya faktubu fi'lu amrin ne to me ya sarrafa da wannan umarni daga wajabci shine aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi yasa a cikin usulul fiqh akwai wani darasi sunan shi af'alur rasul ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna taimaka maka ka fahimci shi mun fahimta ƙarin abin da ke taimaka maka kuma ka ƙara fahimtar shari'a shine kuma af'al sahaba su waɗanda suka zauna da annabi suka rayu suka yi gogayya da shi aikin su na fassara maka shari'a to shine sai ka mallaki littattafai irin su muwaffa da imam malik irin ainihin wato sunan na dara qutni sa'annan ka zo ka mallaki musannaf na ibnu abi shayba ka mallaki musannaf na al-imam abdurrazzaq to waɗannan su ne su kuma suke ruwaito mafi yawancin ayyukan na'am au an naqdira fihin na mautana yace ko kuma mu rufe matattun mu annabi ya hana mu a wannan lokuta uku lokaci na farko shi na farko lokacin ba zai bata lokacin da rana ta fito hatta tartafi'a har sai ta daga a lokacin da rana din nan ta fito sarari haka za ga dan yi guda ta yi wani ja haka a yaba lokacin da ta fara lekowa sarari lokacin da bai halatta a yi sallah ba bai halatta a rufe mamaci ba har sai ta fito ta daga karara a wani bayan ake gwargwadon tsawon mashi kafin kana hangen rana can gaba nan wata fiki fiki a misali fili ne a dawa za ka ga mata da kawai ne to to ka gwada daga yadda ka fito daga kasa din nan a irin naka gani to gwargwadon tsawon mashi haka to sai ko alfama na biyu wa ina ya komo qa'imu zahira da kuma lokacin da rana ta take hatta ta mila shamsu har sai lokacin da rana ta karkata ainihin wato ta yi zawali kenan wa ina tabayyafa wa ina tabayyafu wa ina tabayyafu shamsu min ghurubi da kuma lokacin da ainihin wato ita rana din ta karkata ta tafi za ta fadi hatta ta ruba يعني الامر وتقطع في كهيب لا فيه كيرب من وشنا ادكني وجوا يا مشي كهيب بلا مامي ان يحكي كهيب لا اي كيرب من وجوا بلا مامي لو قدرني رشا ادوي لي ان تاشي وقفلي فندل جم تدعو wannan hadisi a cikin juz'i da ranya da aisha da ta annisa illa na am al-imam abu awana fi abbaum la ashami da ta wa sai shi ta illa nan wa aisha da kace ali damma malama ya ijabu يعني لا لنا وتوبوا نتقوا ليش ديوس هذا يهمهم أما تقول إذا جلا ما إذا جلا لسنا وراب إذا نسي الأخ تدي إذا هو كسامة في ذي الدنيا بلا من يم إني أبصر إذا كعدت أفي أخ شابيات وبرين جلا ما نو لينو متفتين زني إني أبصر لو في ذي الدنيا زي آيات أب لينو متفتين يعني كنا من ناوي تدير علي زمنا لها ملام من يمك أبطي ملام ديس هاو تفدا بان عمل في الأوال الله في النقش الله سما أبا ورثنا ركلا فنان وزنبي تيوكرا فتي أتوفران يسجينا ممامي أمك أو موشي في ذلك تنين أتوفرا فجنا مامي حيشي إنا رقويا يكنا ممامي أو تلك أتوفرا وأحمد الإمام أحمد وكاسي يعني فاسل القوم شان نفاس لوان يفي سافي حتى كان أبي أبي وتنا وأحمد قوم جلا مما من أبي فكت فقدم سيارة لا يمر من وحي أبقام أوكو تهنيا علي وطر رباهم أنا دقشي أين أقو أقو هنا أجد أو أقو علي وطر رباهم بن سادي أو يتاج حاسري أقاهم من شاء أنا أم أجد وزاد البيهقي أو أقو أتكنتاش رواير لا أقاوم مش على تمنى ونوتك تعرف أقاوم أقاوم واسجنا ما من واسينين أقاوم نأتي واسجنا ما من لا أقاوم نسنوكنا ما ورب أسنين فتك بحثك هواجر الله فنا مرح حالك أن الله فريجيل الله فنا كما مبرنها أتقول لنا تو الله فنينها أشك أدري أن واو يا هلا تعرفهم مريد إنه قال سيدي نعم يا هلا هواجر الله فنا حوالك إذا لا أسالة sulim shai yi shidar da take nishi kuma ya ya biki da hannu wuce na da alkwai sha dinu mu ita
على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص حتى ألفاظ يكي يكي سيدا دا أمنتم الله يكبت عن قبر أحمد من الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر ده قبر أبو بكر وقبر أبي حفص ده قبر بابا حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين
fi umumihi a shekul albani ya ce wannan hadisi baki ɗayan hukuncin da yake tattare da shi yashmilu salata alal jinazati ya tattaro hadda sallar gawa wa huwa alladhi fahimahu sahabatu wannan ita ce fahimtar da sahabbai suka yi cewa wannan hadisi da aka ce an hana yin sallah a waɗannan lokuta an hana rufe mamaci to da salloli biyar da sallar nafila har ma da sallar gawa haka sahabbai suka fahimta farawa malikun fil muwatta al imamu malik ya ruwaito a cikin muwatta menene yasa wai imam malik ya sa muwatta muwatta ne sai da aka tattauna wannan mas'ala shin daga muwafa'a ne ko kuwa daga ma'ana muwafa'a shine muwafaka yarda dacewa ko kuwa daga ainihin wato watsu ne takawa wasu masu bankaura bari mu bayyana ra'ayinsu tun daga farko suka ce sa'an da imamu malik ya yi muwaffa an ta wurgi da ita ana taka ta shi yasa sai ya sanya wa littafin nashi muwaffa littafin da ake takawa kamar yadda suka ce wai sai aka yi ta cewa imamu maliku ya yi wa qur'ani kishiya dan imam malik ya fara rubuta ainihin littafin hadisi shine muwaffa to amma imamu malik ya ce na rubuta da farko ya ce ban zauna na fara karantarwa ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ina bada fatawa sai da malamai saba'in cikin manyan malamai na na madina suka yadda cewa ni maliku na isa kun ji testimonial ba ɗaya ya samu digiri ko saba'in in yanzu ne testimonial kowane malami ya rubuta ya bashi ka isa sai da aka jera saba'in manyan malamai mu jitahidai fa masu kawo hadisi da ka da isnadi ba ruwansu da littafi dan ba littafi lokacin ma mun fahimta to yace lokacin da ya rubuta wannan littafi nashi duk baki ɗayan malaman madina sai suka dace akan wannan littafi shine sai sa wa littafin nashi almuwaffa ma'ana littafin da aka dace akan an yarda da shi to a cikin mujallar na juz'i na farko shafi na 228 Imam Malik ya ruwaito wa min tariqihi al-Baihaqi ta hanyar Imam Malik Baihaqi shi ma ya ruwaito in kaji an ce wa min tariqihi al-Baihaqi ko aka faɗi sunan wani malamin ya sha bamban fa daga wa anhu al-Baihaqi al-Imam al-Hakim sai ka ji an ce wa anhu albayhaqi saboda bayhaqi almajirin hakim ne sai a ce wa anhu kai tsaye kenan to amma sai ka ji imam malik tsakanin shi da bayhaqi sai a ce wa min tariqihi ai wa min tariqi malik rawal bayhaqi saboda tsakanin imam malik da bayhaqi akwai kamar shekaru 400 saboda haka sai dai a ce wa min tariqihi ta hanyar almajiran almajiran almajiran almajiran imam malik bayhaqi ya ruwaito ma'ana ba ma tattaɓa kunnen maliku bane shi bai haƙi wajen ilimi menene hausa ke cewa ne ko menene to haka da hanci suke faɗan wannan kalmar hausa kenan na san bahaushe yana da alfahari akan wasu kalmomi wani kai ba bahaushe bane sai a ce maka wani gwaji a ce ha wani kai ba bahaushe bane baka ganewa kowane harshe yana da irin waɗannan kalmomin wa min tariqihi al-baihaqi to ta hanyar al-imam malik baihaqi ya ruwaito an muhammad ibn abi harmala daga muhammad dan abi harmala anna zainab binta abi salama zainab yar abi salama ayin ba amanta ta ba mu karanto wani hadisin ta can da ta ruwaito daga mahaifiyarta agolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ya auri uwarta ummu salama sa'an da ubanta ya rasu abu salama annabi ya aure ta in ba kuma ta ba tace mishi tana da agololi da umar da ita wannan zainab an fahimta to mun taba karanta riwayar ainihin Umar a cikin littafin Bulugul Maram a cikin babin walima ne ko babin cin abinci da annabi yake ce mishi ya kai yaro in zaka ci abinci san millaha ka faɗi sunan Allah ka kuma ci gabanka ka sa kuma hannunka na dama to Umar wannan agolan annabi sallallahu alaihi wasallam ne to sai wannan Zaid mun karanto hadisin ta a can baya ta ruwaito daga uwarta to anan shine yau kuma labarin mutuwar ta ake yi haka rayuwa take anna zainab binta abi salama ta tuwfiyat zainab yar abu salama ta rasu wa tariqun amirul madina a lokacin tariqu shine gwamnan madina hakimi kenan fa utiya bi jinazatiha ba'da ba'da salati subhi sai aka kawo gawarta bayan an yi sallar asuba fa wudi'at bil baqi sai aka ajiye gawarta ta a makabartar baqi'a kala shi mai riwaya Muhammad dan Abi Harmala yace wa kana tariqun yughallisu bis subhi shi kuma tariqu gwamna kenan domin gwamnoni a zamanin nan su ne limaman idi su ne na juma'a su ne na salawatil khamsi Allah ya juyo mana da irin wannan a kasar nan Shehu Usmanu dan Fodiyo tsarin shi kenan duk kofar gidan sarkin kasar Hausa za ku ga da masallaci za kuma ku ga gidan nan gari guda me ma'anar shi masallacin juma'a kotu gidan yari duk kasar Hausa ka kewaye za ka ga haka sarki shine liman sarki shine komai shine zai alƙalanci shi zai komai to yaya mutane ba za su ji wa'azi ba amma yanzu fakirun min fuqara il umma tashi yana faɗan suna ba dole wani dan iska ya ce ƙarya bane amma sarki ga wukan yanka ga sandai ya make ka ga kurkukun ya ɓoye ka ba dole ka bi ba ko ba za ka bi ba dole kai shiru kafallahu almu'minina alqital mun fahimci wannan da kyau jama'a to Allah ya ji kan sarki Sunusi sarkin Kano ai shi haka ya raya waɗannan abubuwa ya raya waɗannan al'amuran shi yake duk waɗannan al'amura ɗin duk waɗannan sarakunan yanzu da aka watsar da su gefe guda wallahi da za su fito su ce kada wanda ya sake ce mana sarakunan gargajiya mu sarakunan musulunci ne kuma su fito suna yin musuluncin wallahi ran da wani ya zage sarki zaka ga yadda zai kwana amma yanzu a zage sarki a gaban ka ko kana daga kai ma duk wanda ya watsar da alfarmar da musulunci ya bashi wallahi sai kun ga ya rasa girma mace da musulunci ya bata darajar ta sanya hijabi ta kama gefen hanya ta cire hijabi ta kona kanta ta kawo t-shirt ta kawo mini skirt ko mini jeans ta sa in ka gana kwadar ta cewa zaka yi a kara mata ba haka bane haka ne amma kaga ko da karuwa ce kaga ta sawo hijabi kaga wani yana shara mata mari baka lura cewa karuwa ce zaka ga musulunci zai wulakanta kafin ai wata wata ka shede shi gefe guda sannan zo ana ce ya karuwa ce za ta fi wannan da hijabi sai ka ce to ni ba hijabi na kare ba mun fahimta to duk wanda musulunci ya saka shi cikin alfarma ya ce baya so sai kun ga ya wulakanci duk sarakunan nan yanzu da za su dawo su ce mu ba sarakunan gargajiya bane sarakunan musulunci ne tutocin gidajensu tutocin musulunci ne to kuma mafi yawancin su sun iya arabiya sun iya musulunci kotun da ke kofar gidan shi ya ce alƙalan su zama su ne masu jojin shi shi ya haye kujera ya ce shine alƙali za a shekara ba a kai ƙara ba mun fahimta sannan sarki ya fito ai salawatul khamsu da shi magariba ta ya bude ya karanta mutane karatu asuba ta yayi wa mutane karatu ranar juma'a yayi karatu yayi wa'azi yayi khutuba ranar idi a ce komai nashi ku duba ku gani wallahi waɗannan ba wai sarki in aka nada sarki aka nada gwamna sarki ne zai kai gaisuwa sarki zai kaza to gwamna ne zai dawo yayi wannan abu a in ka rike musulunci barazana kake ka gwada ka gani mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine shine sai ainihin yake cewa fariku ya kasance a lokacin yughallisu bis subh shine liman shine gwamna yana ainihin jinkirta sallah asuba yayi ta da duku-duku bayan ainihin wato gari ya danyi haske haka qala ibn abi harmala ibn abi harmala wanda ya ruwaito sai yace fasani itu abdullahi ibn umara sai naji abdullahi dan umar shi ibn abi harmala din muhammad shine malamin maliku yace ni kuma sai naji malami na abdullahi dan umar sahabi yaqulu li ahliha yana cewa dangin wannan gawa dangin ita zainab din imma an tusallu ala jinazatikum al'ana ko dai gawar ku yanzu ku sallace ta yanzu yanzu nan wa imma an tatrukuha hatta tartafi ash-shamsu ko kuma ku bar ta san da rana ta fito ma'ana yanzu da duku duku rana bata leko ba ko ai mata sallah yanzu yanzu ko kuma in kun ga za a jinkirta to sai fa rana ta gama fitowa wa sanaduhu sahihun ala sharti shaykhaini isnadin wannan ainihin hadisi na riwayar muwatta da baihaqi isnadi ne mai inganci a bisa sharadin bukhari da muslim ثم روى مالك سأن الإمام مالك يرويت عن ابن عمر لقى ابن عمر إنما أبن كأي يرجع مبقى متعني بشيني موطا الإمام مالك بشرطا تاوى كان شيء إن جنتتون حديثي ذيك أو بكوي ya tattara ne sai daga baya ne ya fara tacewa to yana cikin tacewan ne Allah ya ɗauki ran shi shi yasa yadda muwatta take a farkon san da ya rubuta ta ta kai goma yadda take a yanzu wata ran zan zo in yi muku tarihin muwaffa gaba ɗaya insha Allah ta'ala da tarihin maliku dan duk ba a san waɗannan ba ba a san maliku a baki kawai aka san shi ba a san muwaffa ba to za a zo ai tarihin muwaffa ku ji san da ya rubuta ta hadisai dubu nawa ya zuba yanzu hadisai nawa suka rage waɗanda kafin ya rasu ya tace za a zo ai karatu kan muwaffa wata ran insha Allah ta'ala don muwaffa littafi ne mai daraja fa ibnu abdul barri ya mishi sharhi at-tamhid lima fil muwaffa min al-ma'ani wal asanid mujalladi 38 sharhi yawan mu waɗannan da ke hannunka kake ganin ta haka akwai babban malami a shugaban alƙalan ƙasar makka a doktor sheikh atiyatu muhammad salim almajir muhammad al-amin shankiti ne ya fassara muwatta kasar dubu ɗaya da larabci yake yin fassarar kasar dubu ɗaya ثم روى مالك عن ابن عمر سأن الإمام مالك يروي daga ابن عمر قال ابن عمر يتي يصلى على الجنازة بعد العصر يا هلت أي صلى أينهن غاوا باين العصر وبعد الصبح haka kuma bayan asuba idza sulliyata li waqtihima in an sallace su akan lokacin su farkon lokacin la'asar da farkon lokacin asuba in an yi su to bayan su tunda da sauran yalwatan lokaci kafin rana ta bullo ko kafin ta fadi ya halatta ai sallar gawa wa sanaduhu sahihun aidan isnadin wannan riwaya daga ibnu umar ta hanyar malik mai inganci ce وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج بيهقي يرويته ده اسنادي من نغرتا دغ ابن جريج يتي اخبرني زياد زياد يا باني لاباري أن عليا أخبره يتي سيدنا علي باش لاباري أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة أن أجي وتقاوى مقبرة متانا قصب بصرة وأن نانونا من أشياء هلتا لو تقاوى أزود إيتا قوفر جدا mamaci a fito da ita waje a yi mata sallah ya halatta a samu wani fili da za a ajiye a anguwa ko kusa da masallaci a ce duk gawar da ta rasu a masallaci a anguwa za a zo nan kusa da masallaci a wani fili a yi mata sallah kuma ya halatta a cicciɓi gawar sai an je makabarta a yi mata sallah duk ya halatta mun fahimci wannan yauwa domin gashi abin da ainihin muka karanta kenan gashi suna zuwa su aje ma'ana ba cikin makabartar ba a samu wani fili a kusa da makabartar don gashi yace wo bi atfi makabarati ahlil basra don an ce an aje ta cikin makabarta ai cikin makabarta ina za a daidaita safu kun ga ba zai zan akwai tsari ba amma wani fili suke samu jikin ainihin makabarta din to yace an aje wata gawa ainihin a makabartar mutanen garin basra hina farrati shamsu lokacin da rana ta haske wajen yamma din nan za ga rana ta haske zaka iya hada ido da ita a daidai wannan lokacin ne ai aka hana yin sallah din saboda ta riga ta yi haske ta tafi za ta faɗi falam yusalla alaiha hatta gharabat shamsu sayyidina ali bai wa wannan ainihin gawa sallah ba har sai da rana ta faɗi fa amara abu barza sai umarci abu barzatul aslami ai mun karanta hadisin abu barzatul aslami a cikin sahih al-bukhari wani dattijo ne ya fahimci addini duk wanda ya fahimci addini fa baya faɗa abu barzatul aslami dattijo ne sai zo yana sallah da dokin shi sai ya sa igiya mai tsawo sai ya cilla dokin can doki yana kiwo shi kuma ya riko igiyar nan ya zo ya rungume kirjin shi haka in dokin ya fusge shi sai su tafi sai ya dan jawo shi ya dawo haka ko bakalar salatuhu sahabi ne fa shine khawarija khawarija waɗannan yan tawaye shikenan sai suka ce Allah ya tsine wannan tsoho albarka sai suka zage shi sahabin annabi haka suke khawarija su kowa cikin sahabbai zagi suke su kuma shi'a sai suka tsuntsunce waɗannan nagarin sai suka ware kwaya hudu su ne kadai ba su surfa zagi shikenan wannan tsoho yana jin su ba ruwan shi da ya idar da sallama da ya idar da sallah ya sallama kawai sai murmushi yace duk naji abin da kuka faɗa yace amma wallahi ni ba na faɗa yace na zauna da manzon Allah na yace yaki goma sha uku naje da manzon Allah bayan na zauna da shi yaki goma sha uku naje yace na laqad shahidtu taysirahu na ga irin saukin halin annabi yaushe zan tsaya ina faɗa da ku ba ga gidaje bane ke faɗa in ba ba kauye ne ba kauye ne in ba faɗa ba abin da ya sani wani ba kauye haka ya shigo sintime man ba kauye ya shigo cikin gari ya zo yana cewa wane ne zai zo mu buga ba kauye ya ci tuwo ya koshi ya ce ai kokowa abin da ya iya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan ba kauye ya zo ya ci kasuwar mu ya fita a'a sai ya ce ni ba kauye ya ce na sa akuya guda in je ka kayar da ni kuma ka ji wautan mutumin kauye ba awakin shi bane kiwo aka bashi fa amma ya sanya guda daya aka buga annabi ya ɗauke shi ya maka da ƙasa ku rike mini aka ja aka rike ya sake jawo wata ya sake sawa aka sake maka shi da ƙasa ya ce ku sake rike mini sai kuma ya koma gefe guda yana shawara to yanzu akuya ɗaya in na ce kyarkeci ya cinye ta ɗaya kuma in ce me to wa yake ka shiga shine annabi ya ce kuma mishi da awakin shi ba za mu haɗa mishi da kayi da cinye awaki ba sallallahu alaihi wa sallama ka gani lakar shahidtu taysirahu kenan saukin hali na annabi sallallahu alaihi shine alfaza zai yace afuwun aniz zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'fi manzon Allah afuwar shi ta kai matuka har ma sai kaga da wanda yake mishi laifi da wanda bai mai laifi duk ɗaya ne ma shi ba ruwan shi wani ba kawai ya zo ya shaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama talaucin kawai ya matsa shi ya zo ya shaƙi annabi ya ce a ɗibo a bani dukiya ai ba ta uwarka bace ba ta ubanka bace ka san mutumin kauye ku yi hakuri dangin mu mu ma duk da haɗe amma an karatu ya zo kan kowa sai a bayyana shi sai annabi ya ce haƙƙan ya ce gaskiya ka faɗi amma ka sake ni ya ce kuɗi ba ku bashi gaskiya ya faɗa dukiya ba ta uwata bace ba ta ubana bace dukiya ta Allah ce kuma Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga abin da muka sa ku gadi mai gida ya bada dukiya naira miliyan ya ce duk wanda na aiko na ce ka bashi ka bashi sai ka ce ba za ka bayar ba dan mai rijiya za ta bada ruwa guga ya hana annabi ya ce gaskiya ka faɗa kuɗi ba ku bashi ya ce amma ai kuma ni ka shaƙe ni na ji zafi sai in rama ko ba kawai tun da ya ji zai samu dukiya sai kyalkyale da dariya ya ce ai mu an ce mana kai ba in an maka baka ramawa sai ya ce ku bashi ya tafi dan haka ka zo kai kenan tunda ka san ba a intiqami law alimta anna kunna nan taqimu ada baka yi ba to shine yace fa amara abu barzata almunadi yunadi bis salati sai ainihin abu barza yayi umarni aka kira sallar asuba summa aqamaha sa'annan ya tada iqamar sallah fatakaddama abu barza sai shi abu barza din ya wuce gaba ma'ana shine liman kenan fa salla bihim maghriba ya sallaci ainihin wato sallar maghriba wa fin nasi anas ibn malik a cikin waɗannan mutane akwai anas dan malik wa abu barzata min al ansari abu barzata al aslami kuma yana daga cikin mutanen ainihin madina min min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi summa sallu ala aljinaza sa'annan kuma sai suka yi sallar gawa din da aka idar da sallar asuba tun da rana bata fito ba qala al-khattabi al-hafiz al-khattabi wanda ya sharhi littafin Abu Dawuda ya faɗi fil ma'alim a cikin littafin shi ma'alim sunan mujallad na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai ma mulakhasuhu ga abin da ya faɗi amma a takaice ma'ana a shekul albani ya takaita maka domin maganar khattabi na da yawa amma sai takaita maka ya nuna maka ga inda ya ɗauko ta tafi in kana son ka sha jawabi ka je can واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث ما لمي سنيك نفيد الناس sun yi saɓani game da halaccin yin sallar gawa da kuma rike mamaci a waɗannan lokuta guda uku فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات ما في يوانتم ما لم يسكت في أكن كرهن تنين صلى أو أن اللوكتا أكو وهو قول أطاء وأن إتتي مغانا أطاء ابن أبي رباه يفئي تكن تابعي والنخعي والأوزائي دكا سوى أن تابعين تكن من يما لم فكه ده حديثي سكتي مكروهي ني أي صلى أو أن اللوكتي والثوري لسفيان الثوري وأصحاب الرأي ده أما لم يكغني yan mazhabin ahnaf kenan su ake kira ashabul ra'ayi na kawo dalilin da yasa ake ce musu ashabul ra'ayi wa ahmad da al-imamu ahmad ba wai dan suna kaddamar da ra'ayinsu akan hadisi ba a'a na faɗi cewa duk sa'an da sa'an da suka koma makarantar imam malik da karatu bayan mutuwa abu hanifa mas'alar da bata faru ba sai su faɗa kamar su ce yanzu malam da masallaci zai rubuto mutane suna cikin karatu da sallar magariba to ya za a yi sai maliku ya ce hal waqa'atil mas'ala mas'alar ta faru sai su ce a'a da a ce za ta faru ma za ra'aita da za ta faru mai ka gani ne za ka samu su ashabin ra'ayi yan malam mai ka gani wa ahmad da al-imamu ahmad wa ishaq da ishaq wa shafi'i da shafi'i ya rassalata wa dafna ayya sa'atin min lailin aw naharin su waɗannan malamai suna ganin cewa ainihin wato a halaccin yin sallah a kowane ainihin lokaci daga cikin lokutan dare ne ko rana suka ce ya halatta ainihin wato a yi ita sallah ɗin wa qaulul jama'ati ina son kowa ya tsaya ya fahimta alkhattabi ba hanafi ne a mazhabi amma da ya kawo maganganun wane da wane da wane da ya taho sai ainihin ya danganta waɗancan maganganu bayan ya gama da ishaq ya kawo wa shafi'i yara kunga mazhabin shafi'i ya saba waɗancan sai al'imamul khattabi ya ce amma maganar da jama'a masu yawa ɗin nan suka yi aula ita tafi dacewa bai face dan yawansu ba sai ya ce limuwafaqatihil hadisa saboda ita ta daidai da hadisi ashe da ta saba wa hadisi duk yawansu to ba zai ɗauki maganarsu ba mun fahimta waɗancan jama'a afa'u da naka'i da auza'i da sauri da ashabun ra'ayi da ahmad da ishaq dukkan su suka ce sallah a lokacin an hana shafi'i yace kowane lokaci ya halatta ai sallar gawa ko da daddare ko da rana sai shi khattabi yace amma maganar da waɗancan jama'a na farko suka faɗi ita ce tafi dacewa da ɗauka saboda daidai da hadisai qultu ni ash-shaykhul albani albani ne littafi sai nace wa minhu ta'lam an wa minhu ta'lamu anna da'awan nawawi jawaza hadhihi as-salati bil ijma'i daga nan ne za ka san cewa da'awar da nawawi ya ce wai ya halatta a yi sallah a waɗannan lokuta kuma ya ce duk malamai sun haɗu akan haka wahamun minhu kuskure ne nawawi yayi ko shi nawawi ya ce duk malamai sun haɗu akan ya halatta a yi sallah a waɗannan lokuta ko dan yayi daidai da mazhabin shafi'iyya to shi da yace duk an yi ijma'i tare da cewa kaga cikin waɗannan manyan malamai shafi'i ne ya tafi akan halaccin haka to amma shi sai ya ce an yi ijma'i sai a shekul albani ya ce wannan kuskure ne nawawi yayi rahimahullahu Allah ya ji kanshi shikenan bayani ya kare dangane da sallar gawa in ka lura da littafan albani gaba ɗaya suna tafiya akan tsarin matsalar da yake karantar da kai ne in sallah ya fara sai fara daga fuskanta alƙibla kabbara karatu ruku'u dagowa sujuda dagowa zaman tsakanin sujuda dagowa jilsatul israha raka'a ta biyu tahiya haka zaka gani ko haka wannan littafi kun ga haka ya fara bayan an yi sallar gawa sai ne ya rage sai rufe mamaci sai ce alfaslun rabi ashar fasli na goma sha ɗaya addafnu wa tawabi'uhu rufe mamaci da kuma abin da ke biyo bayan rufe mamaci shine abin da za a yi magana a cikin wannan fasli dama dai dangane da rufe mamaci Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani ya ce ainihin a dangane da mutum summa idza sha'a anshara qabla hadhihi al-aya summa amatahu fa akbara sa'annan Allah ya ɗauki ran shi kuma fa akbarahu Allah ya sanya shi a kabari ma'ana mujazi Allah ya bada iko a sanya mutum a kabari summa idza sha'a anshara sa'annan kuma duk sa'an da Allah ya so kaga qur'ani kenan baka fahimci larabci ba ba cewa yi in sha'a anshara da ya ce in sha'a anshara to sai in ya ga dama ma zai tashin kiyama kenan sai ce summa idza azzarfiyya sa'annan duk sa'an da Allah ya so an sharahu sai tashe shi a tashin kiyama in Allah ya so ta gobe zaka ce lokaci bai ba ya ce summa sa'annan idza duk sa'ad da sha'a shi Allah ya so an sharahu sai tashi mutum ta sai kuma hisabi المسألة السابعة والثمانون مسألة تمانين دبقوي ويجب دفن الميت ولو كان كافرا wajibi ne a rufe mamaci ko da kafiri ne ko kafiri ne mutu cikin musulmi za ku bashi ne ta awari anguwa dole ku jashi ku je ku zuba shi a kwazazzaban can dole ne ina dalili ga hadisi zai kawo maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matsala albani ai ba sai an ya faɗa ba duk abin da ka ji labarin ya faɗa taho ka bincika littafin shi in baka iya tada baki ba taho ka tambaye mu sai a jawo littafin shi a ce a ga abin da ya faɗi wani zindiki ka samu a lungu yake son ya bata sunna shi yasa ya faɗi kaza mun fahimci wannan da kyau jama'a to shine yake cewa wa fi zalika hadisani dangane da rufa mamaci to akwai hadisai guda biyu al-awwalu hadisi na farko an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama an karbo shi ne daga jama'a masu yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama minhum abu talhat al-ansari Allahu akbar kabira Abu Talha al-Ansari gashi hayya musulunta ta hanyar matar shi mun karanto kissar a baya yau gashi shike riwayar hadisi kun ga wallahu ala kulli shay'in qadir lokacin baya muka karanta yana ba ma gujan shi yazo ya ga wata musulma kyakkyawa ana sai siffanta uwar shi ce yace kyakkyawa ga kaza ga kaza ga kaza ya ganta tana zawarci ta gama ainihin ta kaba uban Anas ya je ya kashe kanshi saboda wai shi maguzancin shi ba zai bar shi ya ainihin musulunta ba saboda shan giya shikenan ce ina son ki sai ta ce a ba irin ka ake ki ba sai dai ni musulma kai kuma kafiri bai halattan aure ka ba ba haushe ya ce kaza bata san alhamdu ba sai ta juka a makogora kafiri sai ka kafirta shi zai san abin da gaske ake yi za ka tsaya na kwana kwana ba zai fahimta ba kana kafiri ba ma guje ina musulman aure ka tace inna haba la yasluh bai yi kyau ba bai dace ba tsarin bai yi ba da a ce za ka musulunta shikenan sai ce a ke dai kin ganni dai talaka dai kawai zaki ce musulunci ta ce to wallahi da zaka musulunta ban san kwabanka kalmar la ilaha illallah ka ce sadaki na to sai ga dan me zan tsaya ga bakin kafirci a duniya ga wuta a lahira ba aure sai je musulunta ya aure ta to yau gashi Allah ya azurta shi gashi shi ke ruwaya hadisin manzon Allah to a shekul albani shine girmama abu talhata yace sahabbai da yawa suka ruwaito hadisan daga cikinsu akwai abu talhata al-ansari yace wa siyaqu lahu lafazin da zan kawo na abu talha ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara yawma badrin bi arba'atin wa ishirina rajulan min sanadidi quraish yaƙin badar yana da kyau a ɗan tattauna game da shi amma bari mu karanta matanin hadisin yanzu saboda lokaci ba zai bayu da mu isar da shi gaba ɗaya ba in muka zo gobe sai mu ɗauko matsalar da ɗumuɗuminta kuma mu kawo tarihin yaƙin badar baki ɗayan shi in Allah maɗaukakin sarki ya so a gobe kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar da aka yi yaƙin badar ya ba da umarni game da ainihin mutane ashirin da hudu daga cikin manya-manyan kasurguman ƙuraishawa waɗanda aka kashe su kafirai guda ashirin da hudu daga cikin waɗanda aka kashe manya ɗin na ƙuraishawa fajirru bi arjulihim aka ja su da ƙafafuwarsu duk inda aka make shi ya faɗi a nan to sai a bar shi a nan sai bayan ainihin da aka gama kashe su baki ɗaya annabi ya ce kowane kafiri a zo a ja ƙafar shi a ja shi a je a wurga shi cikin rijiyar can yadda ka san gawar kare ana janta da kafa haka ake wa gawar kafiri kima shi bata kai ya hau makara ba ya hau wuyan musulmi a'a sai a ja shi kirir haka gashi annabi ya ba da umarni a ja su da kafafuwansu fa qudifu fi tuwan aka je aka ainihin jefa su a cikin ainihin wata rijiya yace hiyal bi'irul lati tuwiyat ita ce rijiyar da aka kewaye bakinta wa sabatat bil hijarati litasbuta wala tanhar wadda ainihin aka ci bakinta da marmara yadda za ta tabbata ba za ta rugurguza ba ita ce ake cewa tsuwan min atwa'i badrin daga cikin rijiyoyin badar khabisin suna ɗoyi muhabbas kuma abin kyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni akan su haka ba'dhum ala ba'd aka rinka wurga su wani akan wani illa ma kana min umayyah ibn khalaf sai dai fa umayyah dan khalaf fa innahu intafakha fi dir'ihi famala'aha shi ya kumbura har sai da ya cika silken shi rigar yakin shi fa zahabu yuharrikuhu sai sahabbai suka yi kokarin su ja shi fatazayala sai ya rugurguje fa aqarruhu sai suka bar shi anan wa alqaw alaihi ma ghayyabahu min at-turabi wal hijara sai suka wawwatsa mishi ainihin turbaya da kuma duwatsu waɗanda suka rufe shi anan suka rufe shi jaza'an wifaqa sakamako daidai wa daida wannan kafiri doki ya siya in garma ya aje kullun suka haɗu da annabi sai ya ce akan wannan dokin zan hau in kashe ka shi ma annabi sai ce ni ma ina nan da nawa akan shi zan kashe ka in Allah ya so hakan akai ko annabi ya kashe shi annabi ya taba kashe kowa ba a duniya sai wannan a cikin hadisi kuma annabi ya ce mutumin da ya fi kowa shan azaba ranar gobe kiyama shine mutumin da ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi ya shiga uku har kai laifin da annabi ya sa makami ya kashe ka ka kaɗe har ka sa hannunka ka kashe annabi ka kaɗe to wannan annabi ya kashe shi kun ga tun daga gawar shi ta bambanta da sauran kafiran to saboda lokaci sai a tsaya anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik